بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة babu taharatul ma'i wato wannan babi yana bayani dangane da wajabcin tsarkin ruwa ruwan da mutum zai yi ibada da shi ya je shi ya kama ruwa da shi ko ya yi alwala da shi ko ya yi wanka da shi to bayani akan wajibi ne dole ne kafin ya inganta a yi wannan alwala da shi ko a yi tsarki da shi ko a yi wanka da shi sai ya zamanto ruwa ne tsahur watsaubi da kuma bayani dangane da tsarkin tufafin da mai sallah yake so ya yi ibadar sallah da shi walbuƙa'ati da kuma bayani dangane da tsarkin gurin da mutum zai hau ya yi ibadar a kan shi guraren da hannayen shi da goshin shi da karan hancinsa da gwiwoyinsa da tsinin ƙawahuwansa za su taɓa to ya zamanto gurin yana da kwai tsarki to wannan baban abin da zai tattauna a kai kenan wa ma yujzi'u minal libasi fi salati da kuma abin da yake isuwa na tufafi a cikin sallah abin da idan mutum ya sa ya yi sallah da shi shi kadai to wannan ya isar mashi ya halitta mutum ya yi sallah da wannan ko mun kankantar wannan abu ɓangaren namiji daban ɓangaren mace daban ɓangaren mace shi ma ya kasu ya rabu idan za ta yi sallah a cikin jama'a akwai a janib ɗinta to hukuncin ya sha bambam da in za ta yi sallah ita kadai a cikin gida ko a gaban mijinta ko a gaban babanta ko a gaban yayanta ko kananta hakanan kuma in baiwa ce macen to ita ma akwai waɗansu hukunci da ya shafe ta wanda bai shafi sauran mataye ba na'am والمصلي يناجي ربه فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء أو بالطهر إن وجب عليه الطهور malam ya ce wal musalli wato mutumin da zai yi sallah allazi yuridu an yusalliya wanda yake nufin zai yi sallah yunaji rabbahu to ya sani fa yana ganawa ne da ubangijinsa wato yana tattaunawa ne da mahaliccinsa a ɓoye yana ganawa ne da shi daga shi sai shi to wannan kalma da malam ya kawo a nan wato ya ciro wani yanki ne na hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda a karatunmu na muwaɓa mun karanta shi manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shigo cikin masallaci ya tarar da sahabban shi wato suna ta na filfili kuma suna ta karatu ana ɗaga murya a cikin ɗaga karatun a cikin sallan nan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce to mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa don haka kowa daga cikinku ya sassauta muryar shi kowa ya yi gwalgwadon yadda zai jiyar da kanshi gwargwadon yadda ba zai cutar da na gefen shi ba saboda kowa ya samu ya yi sallar a cikin nutsuwa saboda innakum la tad'una a samma wala ghaiba wato mahalicin da kuke bautawa kuke roƙon shi ba kurma bane ballantana ya buƙaci sai kun ɗaga murya a wajen kiran shi sannan kuma ba wanda baya nan bane ballantana ku dinga ɗaga muryar ku don idan ya zamanto kun yi da yawa ƙaran zai iya zuwa gare shi a innakum tad'una sami'an qariban kamar da ya faɗa cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda yana cikin sahihain to dan haka mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa to fa alaihi an yata'ahhaba lidhalika bil wudu'i to don haka fa'alaihi ya zamanto wajibi akan shi wannan mai alwalla shi wannan mai sallah ɗin an ya ta'ahaba lidalika wato ya yi tattali ya yi shiri lidalika saboda wannan ganawa da ubangijin da zai yi bil wudu'i ya yi shirin alwalla ya samu ya yi alwalla au bi tsuhuri ko kuma ya yi wanka in wajaba alaihi tsuhuru idan wankan ya wajaba a kan shi ya zamanto yana da kwai hadatsi ne wanda yake babba amma idan wankan bai wajaba ba a kan shi to abin da yake wajibi a kan shi ne ya alwalla in wajaba alaihi wudu'u idan shi ma alwallar ta wajaba a kan shi amma in ya zamanto ga shi lokacin sallah ya yi amma ibadar da ka yi ta taɗazu ta karatun alƙur'ani ko ibadar da ka yi ta salatu duha da alwallar da ka yi wannan ibadar ba ta warware ba lokacin azuhur yayi to ba wajibi ba ne a kanka ka tafi ka sake alwalla yanzu abin da yake wajibi a kanka shine ka kimtsa ka tafi masallaci a yi sallah tare da kai an gane ko na'am ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالقه من شيء نجس أو طاهر مالا يتي ويكون ذلك ذلك wannan alwalla da mai sallah zai yi ta in ya zamanto ita ce ta wajaba a kan shi ko kuma wannan wanka da zai yi in wanka ne ya wajaba a kan shi to wa ya kunu bima'in ɗahirin to yana kasancewa ne da ruwa wanda yake tsaftatacce a karan kanshi sannan kuma wanda zai iya tsaftacewa wani idan aka ce al-ɗahir shine allazi kana ɗahiran fi nafsihi walau kana ghairu mudahhir walau kana ghairu mudahhirin li ghairihi wato ruwan da ya kasance tsabtatacce ne a karan kanshi wannan shine ake ce da shi a bahir to amma in kana so ka yi amfani da wato ruwan da yake tsabtatacce ne a karan kanshi kuma mai tsabtacewa waninsa ne sai ka ce a ɗahur wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a alƙur'ani wa an zalna minas sama'i ma'an ɗahuran alma'u ɗahur huwa ma kana ɗahiran fi nafsihi mutahhiran li ghairihi an gane ko to shine yace wa yakunu zalika bima'in ɗahirin da ruwa wanda yake tsaftatacce ghairi mashubin bi najasatin ba ruwan da aka garwaya shi ba da najasa mashub ma'ana makhluɗin ba ruwan da aka garwaya shi ba aka cakuɗa shi ba bi najasatin da najasa na'am wala bi ma'in qad taghayyara launuhu li shay'in khalaqahu min shay'in najisin aw dahirin hakanan kuma ba za a yi wannan alwalla ba da ruwan da qad taghayyara launuhu haƙiƙa kamar wannan ruwa ta canza kamar shi ta canza lishe'in khalaqahu saboda wani abu da ya cakudo mishi saboda wani abu da ya shige shi min shay'in najisin na wani abu wanda yake mai najasa kamar shi ta canza ko saboda bayan gari ya zubu a cikin wannan ruwa ko saboda bawali ya shiga cikin wannan ruwa to wannan shay'un najisin ne au ɗahirin ko kuma kamar shi ta canza saboda wani abu wanda yake tsaftatacce wanda ya zuba a cikin shi irin a ce turare ya zubi cikin wannan ruwa ko a ce an sa mai tritaf ko a ce an kawo hudar an zuba ko an ɗan tsakuri wata a wata a mai ake ce mata da wata gumba an zuba ruwan ya yi fari fat to wannan dukkan shi ruwa ne wanda yake ɓahiru za a iya yin amfani da shi wajen ɗaukewa yunwa da ishirwa e, amma ba za a yi amfani da shi ba wajen abin da ya shafi ibada shine alma'u ɓahiru yusta amalu bihi fil adati wala yusta amalu bihi fil ibadat ruwa wanda yake tsabtatacce wanda aka cuɗanya shi a garwaya shi da abu wanda yake tsabtatacce to ya halitta a yi amfani da shi a ɓangaren al'adodi irin ɗokewa yunwa ko ɗokewa ishirwa a dauha maka tuwo ka ci da shi an gane ko a dama maka hura ka sha wannan duka ba laifi a maka kunu da shi duka ba laifi amma ɓangaren ibada ba za a yi amfani da shi ba wajen alwala wajen tsarki wajen wanka duka ba za a yi da shi ba na'am إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبخة أو حمأة أو نحوهما shi kenan malam ya ce illa ma ghayyarat launahul ardul lati huwa biha to idan ka ji an ce ga ruwa amma kamar shi ta canza kuma addini na musulunci ya yadda da ka yi amfani da shi shine ya ce sai dai in ruwan illa ma ghayyarat launahul ardu sai dai in ƙasa ce allati huwa biha wanda ruwan yake kanta ghayyarat launahu ta canza kamar shi ƙasar da shi yake kanta to ita ce ƙasa wanda take wata kala to da ya zuba kanta dalilinta sai ruwan ya canza kala to wannan ya halitta mutum ya yi amfani da shi min sabihatin au ham'atin au nahawihima min sabihatin ƙasa ce wanda take mai gishiri-gishiri irin gurin da in ka taɓa ƙasar ruwan gurin za ka ji yana da kwai gishiri to in dalilin wannan ne da ka ciko ruwa a cikin guga wata rijiya kawai kana taɓawa sai ka ji manda kamar irin an ɗora tukunya an tsaye da ruwan miya amma kuma babu ƙulƙuli ka ce a'a wa ya kawo danna ya zuba ya ce haka yake wannan to wannan ya halitta mutum ya alwala da shi ya halitta ya sallah da wannan alwala din ba ya da matsala au ham'atin ko kuma saboda tabo-tabo na guri irin da ka ɗako ruwan ka gan shi wani baki-baki ne yadda mai tsantsani ba zai iya sha ba ka ce aka ya kai ce to ai ƙasan rijal tabo ne wanda za a guraren da in ka je ka irin su magariya da makamantansu na yawancin ruwan za a gani saboda guri ne wanda yake mai tabo za a ga yana da dan baki-baki inda na abin da ya shafi rami ne ruwa to wannan shi ma ya halitta mutum ya yi ibada da shi saboda wato gurin gurin kasar da yake kai ita ce ta ba da wannan kin kala din au na hima ko makamantansu irin ya zamanto ƙasa tana da kwai kanwa-kanwa in ƙasa tana da kanwa-kanwa ita ma dai san makalkal ko ya zamanto irin guri ne wanda yake na birji ruwan ya ɗan yi ja saboda gurin da yake kai daɓe ne an gane ku to waɗannan dukkaninsu za a iya yin ibada da su na'am وماء السماء وماء العيون وماء الآبار وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسة ما شاء الله للنجاسات للنجاسات malam yace wa ma'u sama'i ruwan da yake saukowa daga sama da damuna ruwan da ake yi daga sama kai tsaye kana da damar ka ajiye kwananka a tsakiyar gidanka ruwa in ya cika a cikin wannan kwano ya halitta ka yi wanka da shi ya halitta ka yi alwala da shi ya halitta ka yi tsarki da shi wa ma'ul uyun hakanan kuma wato ruwa na maremari na idanuwa da suke ta fulfutowa wato ido na ƙasa wanda yake wata bula daga ƙasa wanda ruwa yake bulbulowa daga ciki to wannan shi ma tsaftatacce ne ya halitta ka yi ibada da shi wa ma'ul abar hakanan kuma ruwa na rijiyoyi irin rijiya ce kankare irin tamu rijiya ce irin ta 'yan ƙauye wanda gata-gata kamar wata wata wannan ɗakin aljana ko makamancinsu an gane ko to ruwa na rijiyoyi rijiya tana da kyau ko ba ta da kyau inda aka ce wannan rijiya ce to ruwa na cikin rijiya shi ma tsabtatacce ne za a iya yin ibada da shi ya ce wa ma'ul bahar ruwa na teku ruwa na kogi da ruwan sama da ruwan idanuwa da ruwan kogi da ruwan sama da ruwan rijiya ɗayyibun ɗahirun mutahirun lin najasat malam ya ce ɗayyibun wato mai daɗi ne wajen ɗanɗanan shi ya halitta ka sha shi ɗahirun sannan kuma shi ɗin tsabtacacce ne a karan kanshi sannan karo na uku mutahirun lin najasati mai tsabtacewa dukkan najasar da ɗan adam ya kwaso ta ne mutum ya je shi ya yi bawali to zai iya yin wato tsarki da shi mutum ya yi bayan gari zai iya yin tsarki da shi tufafin mutum ne najasa ta zubo mushi zai iya wankewa gurin da wannan ruwa zai iya sha ya gama cikin shi zai iya kawa gidan shi a dawa mai shinkafa ko a dawa mai maka ko a mai kunu ko a mai dan wake ko a dawa mai tuwo duka ya halitta an gane ko da ya ce tsayibun wato shine bangaren abin da ya shafi kenan ibadat bahirun mudahirun lin najasat bangaren abin da ya shafi mu'amala a ibadat adat da ibadat kenan gama wannan su ne abin da ake bangaren abin da ya shafi da ruwa da komai imma al'ada ne wannan abin adatan ne ko kai baka yi ba wani yana yi ko kai baka yi ba wani yana yi to wannan ya halitta a yi da ruwan da yake zahirun ne bangaren ibadat shi kuma dole sai ya zamanto da ruwa ne mudahirun ala kulli halin wannan magana ce wanda malamai sun yi saɓani a kanta to amma da ke mu muna korowa maganar wato malikiya ne shi yasa ba tare da za mu waiwaya ba zuwa ga waɗansu mazahib ɗin amma a mazabin al'imamu abu hanifa shi yana ganin ruwa kawai kashi biyu ne imma bashir wa imma najis imma ka bashi sunan ruwa ne tsabtacacce ko ka ce mai najasa ne amma mu ɗahirun ya ce wannan babu shi ce ɗahirun najis ruwa in ka ce mai najasa ne wannan ba za a ibada da shi ba amma in dai yana na matsayin shi na tsahir to ya halitta a yi alwala da shi a yi tsarki da shi ina ga wannan shi ne abin da yake mazhabin shi irin ruwan da yake da tiritab ko makamantansu za a iya yin ibada da shi irin ruwan da yake na wanke-wanke ne irin na kwanan da aka ci abinci da makamantansu irin wannan kwatal za a iya yin ibada da shi an gane ko amma dai waɗansu sun kasa shi gida uku wanda malikiya suna daga cikin wanda suka kasa shi gida uku na'am wa ma ghayyira launuhu bi shay'in zahirin halla fihi fadhalika al-ma'u zahirun ghayru mutahhirin fi wudu'in aw dhuhrin aw dawali najasatin to shikenan malam yace wa ma ghayyira launuhu bi shay'in zahirin halla fihi wato dukkan ruwan da aka canza kamar shi bishai'in tsahirin da wani abu wanda yake tsaftatacce hallafihi wanda wannan abin ya fada a cikinsa wani abu wanda yake tsaftatacce ya fada cikinsa irin ka zo ka kana gaugawa da sukarinka kilo ɗaya a cikin bakan leda kana sauki da ka zo baka san ba akwai wani haƙƙi kawai ya kaɗan ja shi kaɗan daga ƙasa kawai fi yana hoshewa kawai ga wani ruwa ya zubuwa wannan ruwa kaga sukari she'un ɗahir ne amma kuma hallafin ma'i sai ya zuba cikin wannan ruwa to fa zalikal ma'u ɗahirun wannan ruwa tsabtatacce ne a karan kanshi yanzu tunda ya zuba ciki ba asarar ruwan za a yi ba ba ba a tsara sukarin za a yi ba in akwai wata gumba wanda ta kai ta tiya ɗaya sai ka ce kawai a yi kunu an gane ku ka ce a ƙara ruwa kawai kunun wannan kawai da wannan ruwan za a dafa shi shi kenan a yi kunu da zaƙin shi zai zo shi dama a taba ce ba ba mu ji ba an sa sukari amma kuma sukari ne a ciki ka ce e wata adda a ce ne an gane ko sai kai kuma ka je ka zauna share ɗaya ka yi ta jin ƙarinka an gane ka kawo sukarinka kilo ɗaya saboda ka dinga shan hura da na kadago-kadago kusan ya maka kusan kwana ashirin amma yanzu ya zo rana ɗaya ya ya wannan an gane ko ya cira ma program zairu mutsahirin amma kuma ba mai tsarkakewa waninsa ba ne bahirun ne wannan wato yusta'malu fil adat kenan amma kuma ghairu mudahhirin li ghairihi wato ba mai tsaftacewa waninsa bane la fi wudu'in ba za a yi amfani da shi ba bangaren abin da ya shafi alwala au duhurin ko bangaren abin da ya shafi wanka au zawali najasatin ko bangaren abin da ya shafi kawar da najasa wannan duka ba za a yi amfani da su ba da halitta ba mutum ya amfani da ruwa wanda wato kamar shi ta canza saboda wani abu tsaftatacce da ya fada cikinsa wannan shine abin da yake muƙarrar filmalikiya na'am وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر
malam yace wa ma ghayyaratuhu najasa to dukkan ruwan da najasa ta canza kamar shi ruwan najasa ce ta fada yanzu irin kashi ne ya fada a ciki ko bawali ne aka yi sai aka zuba cikin wannan ruwan don ya ƙara yawa to wannan falaisa bi tsahirin wannan ruwa ba tsabtacecce ba ne shi ya tashi daga kan al-tahir ya koma annajis shi ne falaisa bi tsahirin wannan ruwa ba tsabtacecce ba ne wala mutahirin sannan kuma ba mai tsabtacewa waninsa ba ne wato wannan ruwan la yusta'malu bihi fi shay'in min al'adati wala fi shay'in min al'ibadat ba za a yi amfani da shi ba a cikin komai daga cikin harkokin al'ada na yau da gobe hakanan ba za a yi amfani da shi ba a cikin komai daga abin da ya shafi ibadodi na'am وقليل الماء ينجسه وقليل النجاسة وإن لم تغيره
مالن yace wa qalilul ma'i wato ruwa ɗan kaɗan, mutum yayi amfani da ruwa ɗan kaɗan ba mai yawa ba yau wa qalilul ma'i karamcin ruwa ruwa ɗan kaɗan yunajjisuhu qalilun najasati najasa yar kaɗan tana sa shi ya koma najasa an gane ko najasa yar kaɗan da ta zubi cikin shi to tana tayar da shi daga hukuncin ruwa tsabtacacce ta ba shi hukuncin ruwa wanda khalaqahu najasatun ruwan da najasa ta cakudu mishi hukuncinsa shi ma shine a zubar da shi ba za a yi amfani da shi ba fil ibada wala fil adat an gane ko wa in lam tughayyirhu malam ya ce to ko da wannan najasar bata canza kamar shi ba bata canza ɗanɗanan shi ba bata canza ƙanshin shi ba to amma wannan ita ma matsala ce wanda malamai sun yi saɓani hatta fil malikiya ɗin wato an samu wanda suke da ja akan wannan matsala ɗin najasar da take ƴar kaɗanci ta zubuwa ruwa ɗan kaɗan wanda kuma ruwan nan ma'adarurati baka da wani a wannan gidan shi kadai ne gare ka to gashi lokacin sallah yayi za ka je ka zuba wa bishiyar cikin gidanka ce saboda ita ta ƙara sha ta ƙara ɗiya ko kuma ta ƙara hamso ko ko za ka yi alwala ne da shi to shine waɗansu daga cikin malamai suka ce illam ta zahar fiye alamatun najis fa juzu laka an ta tawadda au tasila autas tanjiya bi hadal ma wato in ba wata alama wanda ta bayyana ɓangaren launinsa ne ko ɗanɗanansa ne ko ƙanshinsa ne ba wata alama da ta bayyana akan cewa wannan ruwan wani abu ya canza shi to ya halitta ka yi alwala da shi ko ka yi tsarki ko ka yi wanka da shi suka ce don ruwa ya kunu wato ɗahiran أو نجسا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة haka ne ko? idan ɗaya daga cikin siffofin nan nashi guda uku suka canza to shi wannan suka ce mun leƙa ba mu ga ɗaya daga cikin siffofin shi guda uku sun canza ba kenan lam ya ta'abbadana Allah ta'ala bi taftish wato Allah subhanahu wa ta'ala bai bautar da mu ba akan dole sai mun yi bincike dalla dalla mun ga abin da ya zuba a cikin wannan ruwa ta yadda in ka je ka bakunta a ka maka ruwa ka gan shi ya dan canza da ruwan garinku ba za ka yi tambaya ba me ka zuba a ciki za ka iya ɗauka ka yi alwala da shi za ka iya ɗauka ka sha ba bincike ko to shi ma wannan wala tususu ba za a yi bincike ba shi kenan za ka yi ibada da shi ne ba matsalan komai saboda ɗaya daga cikin siffofin shi bai canza ba walau kana najisan da taghayyara ahadu awsafihi thalatha da a ce najasa ne da ɗaya daga cikin siffofin nan nashi guda uku sun canza an samu ko allaun da ka gani ma za ka ce wannan ruwan ba lahiya ba ko adda'amu kana ɗanɗana ka ce kai ka furza suka ce wannan ruwan akwai wani abu a cikin shi ko kuma arrih kana ɗauka in ka kai bakinka kan ka sa shi za ka ji malamai suka ce hikimar da ta sa ɓangaren alwalla aka yi taɗadimul madmada da al'istinshaq da kuma gasulul yadaini ilal ka'abaini wanda wannan duka za mu ga a malikiya dukkaninsu sunna ne kafin a je wanke a fuska saboda wannan hikimar ita ce idan kana wankewa hannayenka a wannan lokacin idanka zai iya gano maka cewa wannan ruwan kamar shi ta canza haka ne ko kana zubawa a hannunka kana daga kana zuba idanka zai ce kaya bai yadda da wannan ruwan ba sunna ta ɗaya kenan sunna ta biyu kurkurewa baki da za ka yi ɓangaren abin da ya shafi a ɗanɗano kana kaiwa bakinka in dai ruwan na akwai wani abu a ciki za ka furzar da shi saboda zai nuna maka cewa wato ruwan nan akwai matsala a cikinsa ta ɓangaren ɗanɗanan shi ka furzar da ƙari ka ce kai me kuka zuba a cikin wannan ruwa ce ah kai kai ka ɗauki wannan ruwan ka ce ai ai wannan lemu ne aka matsa ana shirye-shiryen za a yi za a yi liftanci irin gurin karatu ne an matsa lemu da yawa a cikin wata wata roba ka azar ruwa ne kawai da ka zo sai ka zuba cikin sani ka je ka ai da ka zo za ka yi alaula kai da sanyin ibada cikin dare kana zuba ruwa a bakin ka ka ji lemu ka ce kai jama'a wannan ruwan lahiya kwa irin ta wani bakin magarba ya zo shi zai je shi gidan shi yana gauga ya je shi gurin wani yana sai da lemu to irin wannan akwai ruwa na katon bokicin nan ya cika lemu da ruwa da komai a cikin shi to kuma ana kukulla ne lokacin magarba ta yi sun tashi za su ta yi magarba kawai da ya buɗe ya azar ruwa ne sai ya cika ya zuba a sahani ya je shi ya kama ruwa da ya kama ruwa ya dawo ya alwala wanke hannayen shi duka bai lura ba sai je da ya kurkure baki shi da ya kurkura sai ya huce da shi sai ya shanye ya ƙara na biyu ta yi wane ruwan naka jaki-jaki yake ya ce a ina ka ɗauka ya ce a cikin wance ya ce shau ya ce na lemun ne da ake kullawa to wani yanzu ya ɓata mishi ruwa ba za a maida shi ba cikin wannan sai aka sauye kuma aka zuba da kirkin an gane ko to wannan kaga sunna ta biyu ita ta bambance maka abin da ya shafi al'amu sai kuma mu je shaƙa ruwa a hanci shaƙa ruwa a hanci da za ka yi shi zai nuna maka ruwan nan wajen ƙanshin shi irin na da ne amma kana shaƙa ruwan kaɗan ji wani talare-talare za ka ce wannan ruwan ko kwanan wannan kwanan talare ne ko kuma ruwan shi kan shi yana da matsala to in aka maka bayani kuma sai ka ce yauwa ka ce ni na ji bayan da na saba jin ƙanshin shi ba ne to kaga kafin ka je wanke a huska wanda ita ce ta farilla daga ka gane sanin halin da ruwanka yake ciki ɗanɗano kamar shi ƙanshinsa an gane ko to suka ce in dai hal baka gano ba a cikin waɗannan guda uku to ruwa baya da matsala kenan inda yana da matsalar da ka gano ta Allah ya sa mun gane na'am waqillatul ma'i ma kamil ghasli sunnatun na'am malam yace waqillatul ma'i wato ƙaramcin ruwa mutum ya yi amfani da ruwa ɗan kaɗan wajen alwalla ko wajen wanka amma ma'a ihkamil ghasli tare da kyautata wankewa gaɓaɓuwan alwalla ko tare da kyautata wankewa jiki a lokacin da mutum yake wanka ko tare da kyautata wankewa bigiran da najasa ta fito a lokacin da mutum ya tafi ya yi tsarki to wannan sunnatun sunna ne wato mutum ya yi amfani da ruwa ɗan kaɗan ba tare da ya yi almubazzaranci ba ya cika sahani irin wanda yake cin moda shiddan nan ya je shi a bayan gari kaɗai ya kare shi ya wata allo ya ce ciko min in ya ciko a alwala ya ɓata shi to in yayi uku a gidan wani zai ce habawa ne ai ko famfo ne baya buƙatar haka eh mana ko me shi baya buƙatar kare baya buƙatar matsa eh ina kuma wanda kuma tayi aka mishi na mai ce wannan ai ka sa a wata in biya in biya jika biyar da ina biyan jika biyu ka sa in biya jika biyar a alwala kana karar da sani dan dan dan wanda yake cin moda shida to a wanka yana ga sai dai budo ɗaya da rabi na'am wasarahu minhu hulun wa bid'atun malam yace wasarafu minhu wato huce gona da iri mutum yayi barna da ruwa a wajen alwalla ko a wajen wanka ko a wajen tsarki saboda yana ganin ruwan nashi ne shi ya kawo ba wanda ya isa mishi magana ko kuma yana tunanin cewa a ban ɗakin shi ai shaya ce kawai ya kunna kawai shi kaɗai yake tsaye yake tauna yake alhamdulillah ya kasa yin wankan fa kawai yake alhamdulillah ba ga wanda shiga wanka to wannan guluwul wato shishigi ne barna ba game da ruwa abin da ya shafi alwala ko tsarki wannan huluwun wato huce gona da iri ne ƙari ne a cikin addini wa bid'atun kuma wannan sabon abu ne ka zo da shi a addini a addini ba wannan a addini abin da yake sananne ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da sahabban shi bangaren alwala da bangaren tsarki wato kamar ka ce a yanzu suna yin ekonomi ne wato suna yi da ruwa ɗan kaɗan ne tare da cewa ba wai ruwan bane babu a'a suna yi da ruwa ɗan kaɗan amma wajen tsaftar alwallar ta fi tamu saboda su a natse suke yin tasu mu kuma a faca-faca muke yin tamu kaga shattana ma bainan nau'ayin tsakankanin alwallarsu da alwallarmu an samu shan bambam alwallarsu suna yin ta a natse su gama ta da ruwa ɗan kaɗan mu kuma alwallarmu muna yin ta ba a natsa ba da ruwan da yawa amma ba mu iya gama ta ga ruwan da yawa amma wani za ga sai ya ƙare a zaka ce wancan gurin ruwa bai same shi ciwo haka ne fa kuma ya haka ya ɗan gyaggyara ga baki ɗaya ya ƙaru kusan su hannu guda shi kaɗai amma kuma yanzu akwai gurin da bai kula ba ma da shi saboda yana alwallar hankalin shi a can tunanin shi a can tunanin shi a can shi yasa al'imamu abu hanifa shi yana ganin mutumin da zai yi alwala yana daga cikin mustahabbai yana alwala a mazhabin shi in mutum zai alwala ya kallaci gabas kuma kal mutum ya raka surutu saboda surutu yana iya janyowa gurin gabar da ya wanke ta ya sake maimaita wanke ta ko gabar da bai wanke ta bai zaci ya wanke ta ya huce ta amma in baya surutu to wannan zai nutsu da kyau sannan kuma idan ya fuskanci alƙibla ita ce ashrafu aljihatil arba'a wato ita ce mafi ɗaukaka daga wato sassan nan guda hudu gusum da arewa gabas da yamma to alƙibla ta fi ko'ina an gane ko ya ce to idan mutum ya hada da haka nan zai ci nasara a wajen alwallarsa amma idan aka ce bid'atun wato shine ka zo da abu sabo a addini wanda baka da magabaci a kai babu wani wanda ya irin wannan alwallah taka to kaga ka saba wa addini na musulunci shi kuma duk wanda zai zo da wani abu ya shigar da shi cikin addini zaton shi ibada ne amma kuma baya da magabaci a kai za a mayar bai da kayan shi ne komin kyau ɗin abin wannan kali kyau ɗin aiki ya ruɗar da kai ka aikata shi baka da magabaci wannan shine abin da za mu gane bida'a shine ka ga aiki hankalinka ya baka mai kyau ne amma kuma a tambaye ka wane ne magabacinka akan wannan aikin ka ce ai ko ba magabaci aikin nan mai kyau ne hazo da bid'a ibada ba a mata kotsi ibada tauqifiyya ce abinda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi shine zamu zamu bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da shi kuma ba wai akan yanda ni na fahimta ko kai ka fahimta ko shi ya fahimta ba a'a fahimtar magabata za mu gabatar akan fahimta ta da taka da tashi da tasu an gane ko saboda su magabatan nan su ne suka ciro mana addinin daga wajen mai shi din daga wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to yin muhawalar mu ce ga abin da mu muka gano su ba su gano ba a bangaren addini wanda aikata wannan abin wato yana ƙara wa bawa kusanci a wajen Allah amma aka tambaye ka wa ya aikata daga cikin magabata ka ce kai ko da ba wanda ya aikata daga cikin magabata sai ka aikata a nan kana nuni akan cewa kafi magabata son annabi kafi magabata son kusanci a wajen Allah wanda wannan shi kuma kowa ɗaya ba haka bane an gane ko abin da ya shafi ibada dole sai mun kula da kyau ibada tauƙifiya ce dukkan abin da ya shafi wannan harka ce ta ibada to dole dole sai mun zamanto mu tabi'una nan yan bi masu bi za mu zamanto amma abin da ya shafi al'ada abin da ya shafi ci gaban gari abin da ya shafi gudanar da al'amurra wannan antum a'lamu minni bi shi'uni dunyakum haka manzon Allah ya faɗa wato ya ce wa mutanen Madina da ya tarar da su suna kililin da bino ya ce to ai wannan baya komai kawai ku bar shi da suka bari suka yi ta asara mazala da ƙarshe ce ku yi kayanku kun fi ne sanin lamarin duniyarku to ɓangaren abin da ya shafi harkar ci gaban duniya ci gaban rayuwa an samu ana gine-gine injiniya kaza ya zo shi ya wani gini wanda a nijar gabaki ɗaya ma babu kalan shi ya zo shi shi ya harakawa ba za ka ce ya zo da bid'a ba wanda take muharrama wanda addini yake magana akan ta a'a wannan ba addini ba ne gini ba a ce kowa sai ga kalan ginin da zai yi ba kana da damar ka zauna a gidan bukka saboda shi ka fi ƙarfi kana da damar ka zauna a gidan laka saboda shi ka fi ƙarfi kana da damar ka zauna a gidan andir wanda yake da rufin tal shi fi ka fi ƙarfi kana da damar ka yi daki bayan ka yi andir ƙima kuma kana da damar ka yi bayani wannan al'ada ce wannan abin da ya shafi rayuwa ce ba addini ba ne bangaren abin da ya shafi irin hawa mota da wannan ba a ce mishi bida wannan an gane ku don wanda ka je yana cewa to in ka ce kaza bida ne annabi ya hau mota wannan ba bida ba ce a bi ma gane abin da ake nufi da bida a shar'ance ba in za a hau mota ba na kudurcewa da cewa wannan zan ƙara neman kusanci a wajen Allah ba wani wanda kaga zai hau belo ya ce bismillahi in ya ga mutum yana tahiya a kawa hal ya jefe shi da cewa bai kyauta wa kai shi ba haka ne ko to bangaren abin da ya shafi hawa mota hawa moto hawa belo waɗannan dukkaninsu bida'a ba ta shiga cikinsu al'amari ne na ci gaba kuma kullum ƙara ci gaba ake samu salulan nan babu ita in ka ɗauka nan da shekara hamsin da suka shuɗe ko shekara talatin zuwa arba'in duka babu ita tunda a lokacin da muna yara a lokacin a nan murya ba ta yawaita sosai ba sai zo na za ka ce bida ce kaga wani ba su da alaƙa da addini eh an gane ku to saboda irin waɗannan abubuwan duka ya kamata a ce mu bambance tsakankanin makana shay'an yudafu ila din wa ma kana shay'an la yudafu ila din abin da ya kasance ma kana wato abin da ya kasance ana raba shi zuwa addini wannan shine ake ce da shi bid'a in ya zamanto ba ta da tushe abin da ba zai yi a raba shi da addini ba wannan ba za ka ce mai bid'a ba duk abin da za a iya raba shi a cikin addini to ka ba shi hukuncin in ya zamanto ba shi da tushe a alkur'ani ba ya da tushe a sunna a cikin aikin magabata gabaki ɗaya alƙurunul mufaddala ba za ka samu ɗaya daga cikin malamai da yi wannan abun ba to ka ba shi hukunci ne akan bida amma abin da ya zamanto irin ci gaba ne ana samun at-tadawurat an gane ko at-tadawur shine ci gaba tunaninmu ya kawo yanzu irin yadda ake buga leda da makamantansu irin su takalma da komai da komai wannan ci gaba ne ba za ka ce bida ba an gane ko irin yadda za a yi kaya jallabiya in ka ɗauka da nan da shekara ashirin ko da yan fina-finai za a ga jallabiyar da suke sa yanzu in ka ganta ko kai aka ce ka sata ba za ka sata ba an gane ko saboda a lokacin ci gabar da ake da ake da kwai a yanzu yanda in ka sa kaya zai maka kyau wancan na wancan in lokaci in ka sa a yanzu ka fito dariya za maka an gane ko to wannan kaga ci gaba ne kuma a wancan lokacin kayan da suke sa shine na biryal to a yanzu ma in aka ɗauki lokaci kayan da muke sawa a yanzu in wani ya gani a gaba zai yi mamaki yadda muke sa su salulolin nan da muke rike wani in ya gani a gaba zai yi mamakin gaka ka rike karamar salula in ka cire 'yan shekaru kaɗan za a ga salulolin da muke amfani da su ƙanana ne amma kuma tunaninmu su ne manya to a yanzu a kullum ƙara ci gaba ne ake ɓangaren ci gaba na wannan lamarin abin da ya shafi al'ada karka sa shi cikin ɓangaren bida'a bida'a daban wannan daban an gane ku Allah sa mun gane barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa asana ilaikum wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in